أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد وتتي غباء كراتم نبايا أما ما يقال أما أبن أكي تيوى ودني كل يبقى على مذهبه kowa ya zauna ya wanzu akan mazhabarsa wa kullum ya baka ala aqidatihi kaji malam ko kowa ya zauna akan aqidarsa wan nasu ahrarun fi ara'ihi mutane kowa yana da yanci ya bi ra'ayinsa wa yudalabuna bi bi hurriyatil aqida suna neman wai aqida ma akwai yanci a cikinta wa hurriyatul kalima da hurriya ta faɗan kalmar da kaga dama haza huwal baɗin wannan ƙarya ne ma dama kai musulmi ne sai ka bi ƙur'ani ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka kawo wani ra'ayi da ya sha bamban da ƙur'ani da hadisi ba allazi naha Allahu anhu irin ra'ayin da Allah ya hani akan sa fa kala yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi kankamo ku yi riko da igiyar Allah ku yi riko da la ilaha illallah ya ku al'umar annabi kada ku rarraba suratu Allah imrana aya ta 103 fajibu an najtami'a fi ardi ikhtilafina ala kitabillah wato ya zama wajibi mu haɗu wajen gitto saɓaninmu a kan ƙura'ani in ya yi daidai da ƙur'ani sai abi wanda nasa ya daidai wanda nasa ya saba wa ƙur'ani ya jefar ya bi Allah ya huta hatta fi masailal fiqhi har a matsaloli na fiqhu idza ikhtalafna fi shay'in in muka yi sabani a wani abu na fiqhu furu'a nuriduhu ala al-adilla sai mu gitto shi akan dalilai faman shahida lahu dalilu sirna ma'ahu wanda dalili ya ba da saida a kan fikihunsa sai mu tafi tare da shi wa man akhda'ad dalila wanda ya kuskure wa dalili fa inna la na'khudhu bil khad'i mu dai ahlus sunna ba za mu riko da kuskure ba shikenan an huta inna allaha jalla wa ala lam yatrukuna nakhtalifu allah wanda ya buwa ya daukaka bai bar mu mu ta sabani ba wa natafarraqu murarraba biduni an yadda lana mizanan ba tare da ya sa mana abin da zai tantance mana ba yubayyinu sahiha min al-khati mizanin da zai bayyana mana ingantacce daga kuskure bal wada'a lana al-qur'ana was sunnata a Allah ya aje mana qur'ani da sunna daka ai fiqhu reshe ne shine furu'a al-furu'u reshe al-usulu fa shine ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan su ne usul to in reshe ya yi wani guri sai a dawo zuwa ga tushen shine asalin na'am farudduhu ilallahi kaji abinda Allah ce kuma yadda shi zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga littafin Allah yani alqur'ani yana nufin qur'ani war rasuli kuma da shi zuwa ga manzon Allah yani as-sunnata yana nufin sunna war rasulu sallallahu alaihi wa sallama yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yake inni tarikun fihi ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati inni lalle ni ji annabi tarikun ismu fa'ilun ne me bari ne a cikin ku zan bar muku ma in tamassaktum bihi abinda in kuka yi kankamo da shi kuka rike shi lan tadillu ba'di bana ba za ku bata ba wani abu ne in mu rike ba mu bata kitaballahi littafin Allah wa sunnati da sunnata in ka zo ka ce dole sai an yi wazifa sai wani ya baka sai a ce a ina ayar in ka ce maulidi yana da kyau sai a ce nuna mana aya in babu aya nuna mana hadisi in ka ce sai an cire gashin munkiri in ka ce a haɗa maza da mata a yi tsalle ana rawa ana rungume ni don gausi sai mu ce hankali bai yarda da wannan ba balle shari'a in akwai aya ko hadisi ya kara makallahu a nuna mana shi kenan ba faɗa ba ne gyara kayanka ne shi malamin suna fitilla yake haskawa don da kai da shi kowa ya ga hanya hanyar nan kuwa in ya haska ƙura'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba maganar wani ba kun ji an ce ko furu'a in ta saba wa ƙura'ani da hadisi ajewa ake a dawo tushe ne Allah ka shiryar da mu faka annar rasula sallallahu Alaihi wasallama mawjudun bainana bi wujudi sunnati mudawwana wa musahhaha wa muwaddaha kai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu muna tare da shi saboda me saboda hadisansa sunnoninsa suna tare da mu an rubuce su suna rubuce ingantattu suna nan kuma waɗanda aka yi bayani a kansu an yi bayani shikenan sai a ɗauka abi وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة wannan yana daga cikin falalar da Allah yawa al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu lam yatrukaha fi mutahatin wato wai Allah bai bar al'ummar annabi cikin fagamniya da rudu ba bal tarakaha wa indaha ma yadulluha ala Allah azza wa jalla sai Allah ya bar al'umar annabi alhali a wajensu akwai abin da zai nuna musu Allah wa dulluha ala sawabi ya nuna musu katari ya nuna musu katari gam da katar ko sawab shine abin da yake daidai amma allazi la yuridu alhaqa amma wanda baya son gaskiya wa yuridu anna kullu wahidin yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi yana so kowa ya zauna akan mazhabarsa ya zauna akan ainihin tsarinsa wa ya ƙulu ya ce na ji tamiyu fi ma tafakna alaihi za mu haɗu ne cikin abin da muka yi daidai a kayi wa ya uziru ba'aduna ba'adan fi makhtalafna fihi sashinmu ya wa sashi uzuri cikin abin da muka yi saɓani wannan ba dalili ba ne haza la shakka annahu kalamun baɗilun Allah taimaki fauzani ya ce babu shakka wannan magana ce ta ƙarya shirme ne in dai ku musulmai ne dole sai kun haɗu Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi matukar ku musulmi din ne kun amsa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah to sai kun haɗu. Ai, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Al'arwahu junudun mujannada, rayukan mutane kaman rindinar soja ne, bataliya ce daban-daban. Fama ta'arafa a italafa, wadda suka san juna sai su haɗu, za ga mutumin kirki irinsa yake nema na kirki ya zan tare da su. mutumin banza yana neman mutanen banza 'yan uwansa mai yawan sallah ya nemi masu sallah makarantun ƙur'ani ya nemi makaranta fasiki ya nemi fasikai ɗan liwaɗu ya san 'yan liwaɗu sun san yadda suke haɗuwa sun san yadda suke tsiyarsu al'arwahu junudun mujannada fama ta'arafa yi talafa wa mata naka talafa wanda ba su yadda da juna ba sai su saba ba za ka ga mai karatun alkur'ani da ɗan iska ba an zauna ɗaya zai ja ɗaya ko ya bar ƙur'ani ya zama ɗan iska ko ya bar iskanci ya zama mai ƙur'ani dole ne haka allah ka shiryar da mu da haka wajibi ne mu haɗu akan littafin allah da sunan manzon allah wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasuli duk abin da muka yi sabani cikinsa mu mai da shi zuwa ga Allah wato littafin Allah mu mai da shi zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la ya'dhiru ba'duna ba'dan sashi mu ba zai wasashi uzuri ba wa nabqa ala ikhtilaf mu saura akan sabani wannan ƙarya ne bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi ba haka ba dai za mu mai da saɓanin nan zuwa ga littafin Allah da sunnarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma wafaqa al-haqqa akhadna bihi abin da ya muwafaqa ma'ana yayi daidai da gaskiya sai mu yi riko da shi wa ma wafaqa al-khata narji'u anhu abin da ya daidai da kuskure sai mu dawo mu bar shi hadha huwa alwajibu alaina wannan shine abin da ya wajaba akan fala tabqa alummatu mukhtalifa al'umma ba za ta wanzu akan sabani ba shi yasa an kaje saudiya hatta kiran sallah du masallatan gari a lokaci ɗaya ake yi ba irin nan garin bane harami yana kira kowa ya kama an huta balle ka je kai wani nukunukunka ba zai yiwu ba وربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على اختلاف حديث اختلاف أمتي رحمة ديوا wanda suke ainihin da'awar cewa saɓanin al'umar annabi wai rahama ne suna kafa hujja da wannan hadisi su ce ai mutane a bar su akan saɓaninsu saboda wai annabi ya ce ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ce auradahu al-iraqi fi mugni an hamlil asfari wato imamu al-iraqi ya gangaro da wannan a cikin al-mugni hakanan ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi 28 wal mugni fi tazkiratil mawdu'at والألباني في السلسلة الضعيفة wato albani ya fito da wannan hadisin a cikin silsilatu da'ifa nasa hadisi na hamsin da wato bakwai wakala la asala lahu cewa da aka ikhtilafi ummati rahama bai da ma asali wa qad jahida muhaddithuna fi an yaqifu lahu ala sanadin falam yuwaffiqu malaman hadisi sun yi ta ƙoƙari su samo wannan hadisin isnadi ba su dace ba haka kaga mawdu'i ne bai da asali wa hadha hadisun yurwa walakin laysa sahihan hadisi ne da ake rawaito shi amma fa bai inganta ba mai bin sunna sai hadisi ya inganta yake al-ikhtilafu laysa rahma sabani ba rahama bane al'iftilafu azabun sabani azaba ne ƙala ta'ala Allah ce wala ta kunu kallazi na tafarraku waktalafu kada ku zan tamfar waɗanda suka rarraba suka yi sabani min ba di ma ja a humul bayyanatu bayan hujjoji bayyananu sun zo musu a suratu ali imrana aya ta 102 falikhtilafu yushattitul quluba saɓani yana kekketa zukata wa yufarriqul umma yana raba al'umma wala yumkinu lin-nasi idza saru mukhtalifina an yatanasaru ba zai yi mutane in suna saɓani da juna su yi taimakekeniya ga junansu ba zai yi ba wai ta'awanuna abadan har abada ba za su taimaki junansu bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyatun lifirkatin ba ma haka ba adawa da ta'assubanci shi zai kasance a tsakaninsu saboda rabuwar da suke wa ahzabihim da ƙungiyoyinsu wala ta'awanuna abadan har abada ba za su ainihin taimaki juna ba inna ma yata'awanuna idza jitama'u wa tasamu bihablillahi jami'a za su taimaki junansu ne in sun hadu sun yi riko da igiyar Allah baki ɗayansu وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونشين أبن دع النبي وصية دشيته إن الله يرضى لكم ثلاثا ألا يا يدع دعبوكو أقريكو ياكو الأمر عن النبي إن جاء النبيكو ميادة سو أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ku bautata wa Allah kar ku hada shi da komi wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi kankamo ku yi riko da igiyar Allah ku yi riko da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kada ku rarraba kanta wa an tunasahu man wallahu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibanta musu al'amarinku shugabanninku ku musu nasiha akhrajahu muslim imamu muslim ya fidda wannan hadisi hadisi na 1715 wa malikun fil muwadda imamu malik ya fidda shi cikin muwadda a mujalladi na biyu shafi 990 wal bukhari fi al adab al mufrad imamu al bukhari ya fidda shi a adab al mufrad hadisi na 442 wa ahmad imamu ahmad ibn hanbal imamu alusunna wal jama'a shi ma ya da wannan hadisi hadisi na 8334 haka na wabin hibbana min hadisi abi huraira haka na ibn hibban shi ma ya fitar da wannan hadisi a hadisin wato imamu abu huraira allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi هذه ثلاث يرضاها الله لنا وإن أبوبوا أكو Allah ya yarda da su a gare mu, mu bautata masa kar mu haɗa shi da kowa. Mi riko da igiyar Allah kada mu rarraba, mi wa shugabanninmu nasiha. Wa shahidu min ha ƙauluhu, mahallin shahid a nan faɗin annabi da ya ce, wa an ta tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku. ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku kada ku rarraba ya wani zai zo ce a bar kowa akan ra'ayinsa aiwa kowa uzuri wanda ya zauna akan mazhabarsa ko da ba daidai bane wanda ya zauna akan ɗariƙarsa ko ba ba daidai bane matukar ya ce la ilaha illallah wannan ƙarya ne Allah ka ganar da mu walaysa ma'ana hadha annahu la yujadu al-ikhtilafu wannan kuma ba yana nufin ba za a samu sabani ba wala yajudu tafarruqa bayana nufin ba za a samu rabuwar ba dabi'atul bashari wujudul ikhtilaf dabi'ar mutun ne samuwar wannan sabani walakin ma'ana hadha annahu idha hasala al ikhtilaf in har sabanin ya tabbata aw aw tafarruqun ko rabuwa yusamu bir ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallama ana magance shi ne in an koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayantahin niza'u jayayya sai ta kare wayantahil ikhtilafu sabani ya kare hadha huwa alhaqu wannan shine gaskiya walaysa takimul qur'ani aw takimu sunna muqtasiran ala mas'alatin niza'i sanya qur'ani ya zama mai yin hukunci ko sunnar annabi ta zanta yi hukunci bai takaita akan matsalar da aka yi jayayya ba fi husumati bainan nasi fil amwal in husuma ta samu tsakanin mutane a wajen dukiya a koma qur'ani za a warware ta har su yusammuna al-hukmu bima anzala Allah yadda za a ambaci hukunci da abin da Allah ya saukar annahu hukmun bainan nasi fi amwalihim aiwa mutane hukunci a tsankankaninsu akan abin da ya shafi dukiyoyinsu wani za'atihim da jayayyarsu fi umuri duniya fakat cikin al'amuran duniya kawai la bal huwa hukumun bainahum fi kulli ikhtilafin wa fi wa kulli nizai wato hukunci ne tsakaninsu a kowane sabani da kowace irin jayayya wani za'u fil aqidati ashaddu minan nizai fil amwali jayayya akan aƙida ta fi tsanani akan jayayya ta dukiya wani za fi umurin ibadati jayayya a cikin al'amura na ibada wa umurul halali wal haram da al'amura na halal da haram a shaddu minan nizai fil husumati fil amwali shi ma ya fi tsanani akan jayayya akan dukiya innamal husumatu fil amwali juzu'un wato husuma a cikin dukiya wani yanki ne au juz'iyatun min al-ikhtilafi wani yanki ne na sabani alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wa jalla wanda ya kamata a magance shi da qur'ani shine littafin Allah wa sahabatu radiyallahu anhum sahabbai Allah ya dade su kana yasulu bainahum ikhtilafun sabani yakan faru tsakanin su lakin sar'ana ma yarji'una ila kitabillah nan da nan sai su koma ga littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama su koma ga maganar annabi hadisansa fayantahi ikhtilafuhum nan da nan sai sabanin su ya kare mu ma an muka yi haka duk wani sabani zai kare in kace dariƙar ka gaskiya ne nace tawa ne gaskiya to sai mu dauko qur'ani ai ka karanta qur'ani ka yadda littafin Allah ne Allah ya saukar da shi da wasu dan mala'ika Jibrilu Aminul Wahayi alaihi salam zuwa ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ka tabbatar Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fi wannan alkur'ani shine littafi wanda babu kokonto cikinsa to in ka yarda sai a zo a zauna ai baje koli na ilimi in kai ne baka da gaskiya ka ɗauka. in ni ne ba ni da gaskiya na ɗauka mu koma kan abin da yake daidai shi ne amfanin ƙur'ani faƙad hasala bai na homikilahun ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama saɓani ya auku tsakanin sahabbai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haula min alladhi yatawalla al-amra min ba'dihi saɓanin da suka yi wai wane ne zai jibinci al'amarin shugabanci bayan annabi a kan ta saɓani fasar ana ma hasamu an niza'a nan da nan suka yi magance zayayyar wa raja'u suka dawo wallau ababakar ne siddiq suka jibinta wa shugabanci ga abubakar ne siddiq wanƙadu lahu wa ɗa'u lahu suka jawo gare shi suka marɗa'a wa zala ikhtilafu sabani ya bushe wan hasamatil firqa rabuwa ta ƙare allati hasalat wadda da ta tabbata fi man yatawalla al-amra ba'da ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallam wa zai jibinci al'amarin musulmai bayan rasuwar annabi fahum yahsil yasilu bainahum al-ikhtilafatu saɓani wannan shi ne na farko mai kuma girma mai haɗari wa zai shugabanci ta duk bala'in da ake yanzu na duniya ma akan shugabanci ne wane ne zai zama shugaba lakin yarji'una ila kitabillahi sai dai su sahabbai nan da nan sai su koma ga littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ثم يذهب الاختلاف فيما بينهم sai sabani ya tafi a tsakaninsu wa innar rujua ila kitabillahi yazilu al-ahqada in an koma zuwa ga littafin Allah komawa ga Qur'ani yana kawar da kwafe ka kulle wani a ranka kana jin haushin sa shine hiqid wa yazilu al-abghan yana ainihin kawar da irin wannan mungun ainihin tanadi ga ɗan uwa fala ahada ya taridu ala kitabillahi ba wanda zai fito na fito ga littafin Allah fa innaka indama taqulu lil insan lalle kai yayin da kake cewa mutum ta'ala ila qaulil imami fulani ku zo zuwa ga maganar shugabawa ne aul alimi fulani ko masani wane la taqna'u ba za ka samu ƙana'a ba a ranka lakin lagunta lahuda za ka ce mar ta'ala ila kitabillah mu koma zuwa ga littafin Allah wai la sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam mu koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa in kana fihi imanu in wanda ka gayawa yana da imani fa huwa yaqna'u wa yarji zai samu ƙana'a kuma zai dawo ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukake ce inna ma kana ƙaular mu'minina idha du'u ilallahi wa rasuli inna ma adatul hasar sani kawai magana ta muminai masu imani a yaushe idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum in an kira su zuwa ga Allah da manzansa don Allah da manzansa su yi hukunci tsakaninsu mana ƙura'ani da sunna su yi hukunci a kansu an ya ƙulu sami'ina wa a ɗa'ana mummina cewa suke mun ji ko mun yi ɗa wa ula'ika humul muflihun wayannan su ne masu samun babban rabo su ne marabanta suratun nuri aya ta hamsin da ɗaya haza ƙaulul mu'minina wannan shine maganar mu'mine ammal munafiqun amma munafikai in kana alhaqu lahum ja'u mud'inin in sune da gaskiya sai zo da gaggawa da sauri wa in kana alhaqu alaihim in gaskiyar ta hau kansu ne tawallau sai su bada ba wa aradu kama zakara Allahu anhu su bijire kamar yadda Allah ya ambata akan sha'aninsu su فلا يسمع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم فلا يسمع المؤمنين بذي يبقى مؤمنين سسورة أكن سابان في جميع الاختلافات قد كان سابان لا في الأصول cikin asali cikin aƙida kenan wala fil furu ko a wajen furu'a reshe kulluha tusamu bil kitabi was sunnah duk saɓanin ana magance shi ne da ƙur'ani da sunnar annabi wai zalam ya tabayyana dalilu ma ahadin mujtahidina idan dalili bai bayyana ba daga ɗaya daga cikin masu ƙoƙari wasala la murajjiha lil qawli ahadin alal akhar ya zan ba mai rinjayar magana ɗaya akan ɗaya fa fi hadhihi al hala kowa maganarsa ba ta fi ta kowa ƙarfi ba a irin wani hali layin kiro alaman a kaza bi ƙauli imamin mu'ayyani ba za a yi inkari ba ga duk wanda ya riko da maganar wani shugaba da ya ayyana wa min san maƙalar ulama'u a nan ne malamai suka ce la inkara fi masailar ijtihadi ba a musu babu inkari a matsaloli na ijtihadin malamai ai masailul lati lam yadhhar ad-dalil fiha matsalolin da dalili bai bayyana ba a cikin su ma ahadi darfaini ta ɗaya bangare guda biyu na'am lamma baqaw ala ikhtilafihim halaku na'am yayin da suka saura akan sabaninsu sai suka halaka wata naharu fi ma bainahum wata qatalu suka ta kashassanwa suna yakan junansu hadha shanu ahli al-ikhtilafi wannan shine sha'anin masu sabani amma shanu ahli al-ijtima'i amma sha'anin masu haduwa fa huwa al-quwwatu wa zawal al-hiqdi shine karfi da kawar da kwafe min qulubihim azukatansu Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna ina rantsuwa da ubangijinka masu cewa sun yi imanin nan fa ba sa da imani ba su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka mai hukunci akan abin da yake gudana tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita sannan in kai hukunci ba za su ji wani ɓacin rai da kunci ba a cikin ransu wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa wala yardan nasu mutane ba wala yurdin nasa ba zai yarda da mutane ba wala yanhi anniza sabani ba zai kare ba illa arruju ila kitabillahi wa sunnati rasuli komawa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah shine abin da zai kawo maganin sabani wannan shine karshen abin da zamu ji a wannan zama sai a halka ta gaba in Allah maɗaukaki ya haɗa mu subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum